نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjidu da'wati wal irshad a wannan anguwar ta site dipte a nan birnin Niamey domin ci gaba da karatu litahin da muka so karatu sati biyu da suka gabata muna a cikin na uku na bulugul maram muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa domin wannan shine amfanin ilimi ilimi matukar bai zamanto dalilin aikin ka ba to tabbas wannan ilimin zai zamanto ma asara a gare ka ne a ranar tashi alkiyama kamar yadda mai da suna malamai suke cewa al'ilmu wa balun ala sahibihi illa man amila bih shi ilimi bala'i ne ga ma'abocinsa sai wanda ya aiki da shi wai wannan da ake faɗi ba wai ana kore kada mutum ya nemi ilim bane a'a domin idan baka yi ba baka tsira ba idan kayi kun baka tsira ba sai kayi mi sai ka yi aiki da shi wannan shi ne kenan insha Allah idan ba a manta ba muna za mu tashi a sabon babi sai dai na ga gwabraye na tuzurai na turo mini idanu alkawalin da na musu sati wanda ya wuce ko zai to wannan wani dan uwa ne ya nemi shawara shawara ce ne mini kuma alhamdulillah shi ma dan uwa ne na ilimi ɗalibi ne kamata shawarar da ya neme ni shine yana so ya aure ne amma sai dai uwayensa sun ce ba zai yi aure ba sai ya yi gina ya ce alhali inda suka ce yi gina kun ba ma can zai zama ba domin a kawai ne suka ce gina shi kun ba can zai zama ba nan ya mai zai zama kun bayan wannan allah ya jarabce sa da tsananin sha'awa ya ce wallahi malam ya kai ga in sha'awar ta taso masa duk da ya san mutum ya hudda maniyi da hannunsa yi wasa da al'aurarsa da hannunsa haramun ne amma ya ce bai san yadda ma yake yin bai san lokacin da zai yin wannan abin ba ma'ana abin da yake haramun kin ya ce yana azumi kuma sai ya kasance radda ma yake azumi kin sha'awar ma ta hi zo masa da ƙarihiya da sauran lokutan ya ce to wace shawara ce zan basa game da wannan matsalar da yake a ciki tabbas sani ne a gare mu abu ne wanda yake sani a gare mu akan cewa biyayya ga iyaye wajibi ce domin Allah madaukakin sarki ya hada biyayya da shi da biyayya ga iyaye amma sai dai biyayya ga kowa ba ido ruhe ake yin ta ba Allah kadai ake ma biyayya ta ido ruhe amma sauran halittu kuma ana musu biyayya ne ta inda ya kasance biyayya ne ga Allah biyayya a gare su amma idan ya kasance biyayya a gare su saban Allah zai sa mutum ya fada to a wani lokacin sai ya kasance sun huce hurumin su ba sa da izini a musu biyayya a wannan lokacin kenan me nake nuhi a wannan wurin shine idan har ya kasance rishin aure zai iya saka ka fada a cikin sabon Allah to kenan wannan zai kasance dama a gare ka taka kima iyayenka biyayya a wannan wurin dan saboda kauce ma fada ma fada sabon Allah madaukakin sarki kenan shawara ta anan ne ko kuma in ce magana wadda take ita ce duk wani malami ko kuma duk wani almajiri mai hankali zai baka shine matukar dai kana samun kanka a cikin wannan matsalar ta har ka fada a cikin sabon Allah dalilin rashin aure kuma kana damar kai auren sai dai an hana ka ne to mahuta shine kawai ka nemi hanya wadda ta dacewa ka kwatanta ma iyayenka idan ba su ganewa ka nemo wani mutum ya gaya musu idan ma sun kiya gaba ɗaya duk yanda aka yi sun kiya to a wannan lokacin baka da laihin komi kuma in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki zai taimaka maka kuma zai baka galaba kuma zai sa daga baya su ma su yarda sai dai shubhar da nake so in kore maka shine da yawa daga cikin mutane su ce suna azumi amma baya kawar musu da sha'awa kun san me yasa wannan shine rishin rishin rishin imani da bunubai da cewa azumin yana karya sha'awa shine kawai domin kun ga shi a ya sa kansa cewa rar da yake azumi ne sha'awar ta hizo masa to rishin wannan imanin rishin yin yaqini shi yake sa wannan mi manzo Allah mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna lahu bil ijaba ku roki Allah alhali kuna masu tabbacin cewa zai karba mu idan kana azumi ka zo ka zo bude baki zaka daga hannu ka ce Allah ka rage mini wannan sha'awar idan har ka tabbata to Allah madaukakin sarki zai kawo maka karshen wannan kuma sannan abu na gaba shine muna gaugawa so da yawa kana buƙatar wani abu ga Allah kana yin wani abu don Allah ya kawar maka da wani abu to daga cikin abin da ke hana abun nan ya yi tasiri shine gaugawa da nuna ma Allah kai kama su kenan kada kai gaugawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karba ma ɗayan ku addu'a matukar bai gaugawa ba me gaugawar shine yace da'autu da'autu falam yustajab li nayi azumin nayi azumin amma kuma har yanzu sha'awar taki taki taki kawwa to kenan dole sai mun sakankance musana dai cewa ita sha'awa abu ce wadda Allah ya ɗabi'anci ɗan adam da ita kuma sha'awa takan iya ta kasance wata ran jarabtawa ga mutunan kirki domin ko kusan da cewa akwai mutanen da idan sha'awa ta taso musu ba su biya wannan buƙatar ba sai an kai su likita akwai wani ciwo da ake akwai sunan da ake mishi da larabci na manta shi idan mutum ya ji sha'awar idan har bai biya ma kansa buƙatar sa ba to marenansa za su cika za su cika su kumbura sai ya biya wannan buƙatar to mai irin wannan matsalar irin shi ne ma malamai suke cewa idan yana da mata ya kasance wannan abin ya taso masa to ko da tana lokacin haila ya halatta ya sadu da ita dan saboda mi ya yake da suna ya kawar makansa wannan sha'awar wadda ta kan iya ta kai sa ga fadawa a cikin sabon Allah ko kuma a gabar mutuwa Allah ya kare mu kuma ya sa mu hikarhin shedan mu hikarhin zuciyoyin mu idan ba manta ba a yau za mu tashi babul aniya babu al'aniya babu mai bayani akan al'aniya idan aka ce al'aniya da larabci shine abin da ake sa abinci ko abin sha akushi ko ƙwarya ko kwano dukansu su ne al'aniya kenan mu a hausar mu za mu ce ƙwarya tunda a can da ita aka sani kenan babu mai bayani akan ƙwarya akan abun sa ruwa ko abun sa abinci to menene manuhar da ta sa malaye wannan babin manuhar wannan babin shine ya nuna muna tun da dai ruwan da za a yi arwalla da su sai an sa su a cikin wani abu ko to wannan abun wani irin abu ne ya kamata a sa ruwa a ciki wani ne bai halatta a sa ruwa a ciki ba shine hikimar wannan an gane da kyau ko kenan babu mu bayani akan ƙwariya malai yake cewa an hudhaifa ibn al-yaman an karbo daga hudhaifa bin al-yaman radiyallahu anhuma yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la tashrabu fi aniyati zahabi kada ku sha a cikin ƙwariya ta zinariya wal fidda da kuma azurfa wala ta'kulu fi sihafihima kuma kada ku ci a cikin tururuwansu fa innaha lahum fid dunya domin nasu ne a duniya walakum fil akhirah kuma naku ne a lahira muttafaqun alai kinan hudhaifa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ci a cikin kwano na zinariya ko azurfa kuma kada ku sha a cikin kwano na zinariya ko azurfa kuma kada ku ci a cikin tururuwan su tare shine tururuwa sai manzo Allah ya ce kaman ka ce dan me yasa ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce nasu ne a duniya su waye a kafirai ko nasu ne a duniya su kafirai walakum fil akhirah ku kuma naku ne a lahira ashe wannan hadisin sai nuna mun ga cewa a duk wani mutumin kirki da yake a cikin tsananin rayuwa ya kwantar da hankalinsa dama haka ya dace mutumin kirki ya kasance shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi sa mai arziki ba manzon Allah Allah bai yi sa ba mai kyalekyalin duniya dan saboda a nuna muna ɗabi'ar mumuni haka ne ya kamata a ce mumuni duniyarsa ta zamanto kishiyar lahirarsa me ma'anar wannan duniya ta kasance ta kasance maka kaso lahira ta kasance maka me aljanna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kenan dole ne sai an samu wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mun da cewa jin daɗin duniya da ƙawarta na kafurai ne sannan abin da ya shafi jin daɗi na lahira na mutanen kirki ne shi yasa idan Allah maɗaukakin sarki ya sa mutanen banza a cikin wuta mai zai ce wa yau mai yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ranar da za a gitto ɗan wuta a wuta sai a ce muku sai a ce musu daɗin ku na duniya daɗin ku kun tahiyar da su a duniya daɗin ku kun ƙare shi a duniya to fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbirun wa bima kuntum bihi takfurun ko yau za a dandana muku azaba wadda kuka kasance kuna girman kai akan ta wadda kuka kasance kuma kuna kafirce mata wannan shine kenan Allah ya bamu ikon nisantar kyalikyali na duniya mala yake cewa hadisi na gaba kenan wannan hadisi yana nuna muna baya halatta mutum ya arwalla a cikin kwano ko kuma buta ta zinariya da azurfa an gane da ke ku to ga wata tambaya idan mutum ya arwalla a cikin buta ta zinariya ko azurfa arwalla shi ta yi ko ba ta yi ba arwalla ta yi ko ba ta yi ba ku ba mu amsa ta yi to don me yasa a akwai wanda yake kalubalantar amsarsa a to arwalla ta yi bai dalili aha jazakumullahu khairan ba ma sai kun ida ba to anan ne ni kuma zan ba ku ka'ida wadda ko da wani dan karambani ya tare ku mi dalili ka kwado mishi larabci ga yanda larabcin yake me ma'anar larabci ma'ana ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa idza ada nahyu ila zati al-ibadati wa shartu sihhatiha dalla ala fasadiha wa in ada ila amrin kharijin fala zan kara maimaita muku ita can gaba domin akwai wurin da yake kama da ita ma'anar wannan ka'idar suka ce idan Allah ya hana a yi wani abu ko kuma a yi amfani da wani abu an gane da kyau ko to idan ya kasance wannan abun an hana abun ne ma'ana abun shi aka hana ba wai wani abu wanda da shi za a yi sa ba to sai ya kasance idan kai wannan abun abun bai lalace ba misali Allah subhanahu wata'ala ya hana mutum ya sa kaya na swata ko lokacin da ka zo kai sallah da kaya na swata sallah ka tayi ko ba ta yi ba ta yi amma kana da zunubin sa kayan ko baka da shi kana da shi dan me yasa dan saboda hanin wannan baya da alaka da sallah ko da me yake da alaka da wayannan kayan an gaye da ke ko da sata yake da alaka baya da alaka da me da sallah amma kai ne ka zo kai sata da kai sallah da kayan halal amma sai dai kash kayan akwai hitsarin yaro gare su sallah ta yi ko bata yi ba bata yi ba alhali kuma kayan halal ne dan me dan saboda yana ɗaya daga cikin sharadin sallah me tsarki amma baya ɗaya daga cikin sharadin sallah sa kaya na halal an gane da ke ko wannan shine kenan insha Allah wa an ummi salama radiyallahu anha qalat an karbo daga ummi salama yadar Allah ta kara tabbata a gare ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce alladhi yashrabu fi ina'il fidda wanda yake sha a cikin kwano ko ƙwarya ta azurfa innama yujarjiru fi batnihi to lallai yana gangarawa ne a cikin cikinsa nara jahannam wuta ta jahannama muttafaqun alaihi subhanallah a can kun ga an yi muna hani nan kuma idan wani dan taurin kai ya ce sai ya shine sai aka bashi tsoro a nan kinan manzo Allah yake cewa wanda yake sha a cikin ƙwarya ta zinariya ko azurfa to kamar yana gangarawa a cikin cikin sa ne wuta ta jahannam domin sabon Allah ne Allah ya hana shi kuma yayi malamai suke cewa daga cikin kimar ta sa aka hana amfani a wajen ci da sha da zinariya da azurfa shine dan saboda kada ya sa wannan ya jawo girman kai domin a duk lokacin da mutum yace yake amfani da wani abu na kasaita wanda babu wanda ke itke da irin sa to wata ran zai je yana mi yana kasaita yana tinkaho alhali kuma girman kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-kibriya uridai shi girman kai menene kina ne a lagena ne wanda ya ja ni ni kuma zan wurga shi da shi a cikin wuta kenan girman kai dalilin sa ne aka hana wannan hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibn abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aikinsa qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza dubigal ihabu idan aka je mai wata faqat tahura to ta tsarkaka wa indal arba'a a wajen maluman nan guda hudu ayyuma ihabin dubiga shi kuma a riwayar su shine ayyuma ihabin dubiga a duk lokacin da aka je mai wata ayyu malumai suke cewa tana ɗaya daga cikin alfazul umum lafuzza wanda suke nuna gamewa ayyuma ma'ana kowace irin wata shine ayyuma ayyuma ihabin kowace irin wata aka je mai ta to shikenan ta tsarkaka an gaye da kyau ko mu zo a hadisai wanda suke duka suna da alaka sai mu yi bayani wa an salama tabni al-muhabbiq an karko daga salama bin al-muhabbiq radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yaji qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yaji dibagu juludil maitati jeme watar mushe tuhuruha shine tsarkinta an gane da kyau ko mushe najasa ne ko ba najasa bane najasa ne kenan da haka fatar ma najasa ce matukar tana dallahi amma to da an je mai ta shikenan ta me ta tsarkaka naman bai halatta a ci ba amma fatar za a yi mi za a yi amfani da ita kuma wannan yana shiga a ciki gashinta da kahoni da kuma kahotai duka hada kashi ma an gane da kyau ko duka wannan ya halatta duk abin da dai baya da jini a cikin mushe to ya halatta yi amfani da shi an gane da kyau ko wannan shine yace sahahu ibnu hibban ibnu hibban ya rawaito sa wa an maimunata radiyallahu anha daga maimuna yadda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya hadu bishatin da wata tunkiya ya jurruna ha suna shaye da ita za a je a yadda ta fa qala sai ce law akhadhtum ihabaha aida kun hidda fatar ta fa qalu sai suka ce innaha maita ai ita mushe ce fa qala sai manzo Allah ya ce yutahhiruha al-ma'u wal qarazu ruwa da bagaruwa za su meke da suna za su wanke ta za su tsarkakar da ita akhrajahu abu dawuda wan nasa'i kinan wannan hadisin maimuna ce matar manzo Allah take cewa manzo Allah ya hadu da wasu mutane sun ja mushe za su je su yaddo mushe na yar tunkiya sai manzo Allah ya ce ai da kun hidda fatar kun yi amfani da ita sai suka ce ai manzo Allah mushe ce mushe kuma ai baya halatta a ci sai manzo Allah ya ce idan kuka hidda fatar to ruwa da bagaruwa da za ku sa za su tsarkake ta an gane da kyau ko wai me yasa ma aka kawo hadisai hadisai suka zo masu yawa dangane da bayanin hwata domin hwata a lokacin su tana da mahimmanci sosai domin da ita ake babu abin da ba a yi da hwata a lokacin su kun gani kaya na sawa da hwata ake yin su kwanoni ana na hwata sannan kuma salka ta sa ruwa ana yin na hwata shin hita tabar ma ana yin na hwata wannan ba amma batun su ko da sauran abubuwa to shi sa hwata take da muhimmanci sosai dalilin muhimmancin sa sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙe ma al'umma ne ya sauƙaƙe ma al'umma kenan tunkiya ta mutu saniya ta rasu asaran nan da za a yi ta hwatar to sai aka ce a hudda hwatar wannan duk yana nuna muna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son mu wanda duk wani sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya mi ya shawo muna da shi a shi nan ne ke faɗakar da mu akan cewa wallahi duk wani abu da muke gani a cikin addini wanda muke tsammanin tsanani ne to idan har muka yi tsammanin tsanani ne a cikin addini to kawan mummi mun karyata Allah ne da yake cewa harisun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim manzo Allah ya kasance game da mumunai mai mi mai tausayi idan kace to manzo Allah ya ce ayi abu mai tsanani kenan ka karyata wa ka karyata Allah dole ne mu yi kokari duk abin duk wani duk wata sunna da muke jin kyamar ta a cikin a cikin zuciyarmu mu yi kokari mu kawar da wannan kyamar don za ta iya kai mu gami ka gaba ta halaka kenan dai a takaice hwata ya halatta ayi amfani da ita har ma ta mushe ya halatta ayi amfani da ita matukar an je mai ta an wanke ta da ruwa da bagaruwa an gane da ke ko wannan shine kenan ma'anar wannan kenan مالك جوا عن أبي ثعلبة ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن كربودك أبي ثعلبة الخشني يدعى الله تكارة تبتا أجريس قال ياتي قلت يا رسول الله فتي يا ما أيكن الله إنا بأرض قوم أهل كتاب مومنا أجري نمتانين أهل الكتاب منا أجرين أهل الكتاب سواء أهل الكتاب يهود نصارى أفنأكل في آنيتهم shin za mu iya mu ci a cikin kwanoninsu ƙwala la ta fiha sai ya ce kada ku ci a cikinsu illa Allah ta jido ha sai idan ba ku samu wata baƙin ba ita ba fagsiluha to a wannan lokacin ku wanke ta wa kulu fiha sai ku ci a cikinta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa an gane da kyau ko kenan nan abi ta'laba ne yana ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke rayuwa a wajejen Sham Sham kuma mun san a wancan lokacin cike take da Yahudawa da Nasaru to shine suka ce ya manzon Allah kwanonin su zamu iya mu yi amfani da su shine sai manzon Allah ya ce a'a sai idan ba ku samu wanda ba shi ba a wannan lokacin sai ku yi mi sai ku wanke ku ci a ciki an gane da kyau ko don me yasa aka ce kada a yi amfani da kwanonin su domin su babu ruwan su da mi da najasa ko wasu daga cikin najasa misali cin kare misali cin aladai babu ruwansu kuma suna ta'amuli da karnai wanda aka ce idan yasa baki sai an wanke kwano so bakwai to su kun babu ruwansu za su iya masu zo su ci abinci da karan an gane da kyau ko ban san ko kun taba ganin wannan ba a ɗabi'ance kowa ya gan shi ko kai lalacewa ma inda ta kai yanzu a turai akwai wanda suke mai da kansu karnai an gane da kyau ko ba kun san a yanzu akwai translation sexual ba namiji ya mai da kanshi mace ko mace ta mai da kanta namiji to yanzu akwai wanda su kuma mutane za su mai da kansu dabbobi musamman karnai naga naga ma bidiyon ina tsammani ku da yawa daga cikin sun ganta inga lalacewa inda ta kai kenan wannan aya alkur'ani ce take ta tabbata akan su ko in hum illa kal an'ami an gane da ke ko kamar dabbobi suke to kun gani kamar gata tana ta tabbata wannan shine kenan kenan dalilin wannan aka hana dan saboda ba su da tsarki suna iya amfani da duk abin da yake najasa wanda mu a addinin mu bai halatta mu yi amfani da shi a hadisi na gaba wa an imran ibn husayn daga imran dan husayn radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wa ashabahu da sahabbansa tawadda'u sun yi arwalla min mazadati imra'atin mushrika daga guga ta wata mata mushrika muttafaqun alaihi fi hadithin tawil bukhari da muslim suka rawaito sa a cikin hadisi mai tsawo an gane da kyau ko kun ga a wancan manzo Allah ya ce kada a ci sai in ba a samu wani ba kenan can a baki ne ko nan kuma sai aka zo a mi a aikace kenan wannan ya zamanto sunna maza amaliya ko wadda take a aikace shine kenan wannan hadisan guda biyu duka suna ƙara tabbatar mun da ka'ida usuliya da suke cewa almashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana jawo mi yana jawo sauki da kuma ad-daruratu tubihu al-mahzurat larura tana mi tana halatta abinda aka hana a sai dai akwai wata ka'ida shine suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura ana yi daidai gwargwadon bukata ne ban san ko an gane da kyau ba kenan kana da makwabta kafirai misali ko kuma bari mu ba da misali da mushe kana a cikin balaguro abincinka ya kare ga mushe sai ka ga mushe sai ka zamna ka ci mushe alhali kuma nan da kilomita guda biyar za ka iya kai garinku kana iya kai garinku baka ji yunwa ba to anan da ka ci mushen nan shikenan ya zamanto haramun da ka kushi ya zamanto haramun gare ka ba za ka ce bari in ɗauka in yi guzuri an gane da kyau ko don me yasa domin larura ce ita kuma ana mi ana kaddara ta daidai gwargwadon bukata ne shine ad-darura tuqaddaru bi qadariha an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah kenan anan su manzon Allah sun rasa abin da za su yi amfani da shi ne shine sai suka yi amfani da gugar wannan mushrika shikenan suka kare bukatunsu suka je wannan duk yana namuna sauki na wannan musuluncin namu maliki cewa an anas ibn malik an karbo daga anas dan malik radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna qadaha annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle kohi na manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa in kasara ya kare fattakhadha makana sha'bi sai ya riki a wuri wanda ya tsagen silsilatan min fidda wata sarka ta azurfa akwai ruwayar ta zo salsala idan aka ce salsala kama ana nuhin sai ya hada ya narka zinariya sai ya sa a tsakiyar wurin ya narka azurfa sai ya mi ya sanya ta a cikin wuri an gane da kyau ko amma idan aka sai da silsila kin nan kamar yana nuhin aka samu wata sarka ta azurfa sai aka narka aka zuba a wurin da ya kare akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito sa me manufar wannan hadisin a can manzon Allah ya ce kada a sha a cikin mi a cikin kohi na zinariya da azurfa a nan kuma ga kohin manzon Allah ya kare sai aka sa zinariya sai aka sa azurfa narkakka aka game kofin an gane da kyau ko to nan ne babu cin karo can ana nuhin zallan zinariya nan kuma ana nuhin mi ana nuhin babu lahi ashe ka sa wata zinariya kaɗan ka yi ma kofin ka ado da shi an gane da kyau ko kenan babu lahi kofi a yi mishi makama ta zinariya ko ta azurfa a yi amfani da shi an gane da kyau ko wannan hadisi har yanzu dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa al-yasiru mughtafarun al-yasiru mughtafarun dan abu kadan ana yahisa ba sa an gane da kyau ba da yawa haramun ne kofi gaba ɗaya na zinariya baya halatta kai amfani da shi ko amma to dan kadan da za a sa a cikin kofin ya halatta an gane da kyau ko bil misali ya tadhil maqal misali kana cikin hutsari sai ɗasɗasɗin hutsarin nan ya ɗan zubo maka yanzu za a cewa dole sai ka bi duk inda hutsarin nan ya same ka ka sami ruwa za a ce maka haka duk wanda ya ce maka haka nan to bai fahimci mi ba baya da fikihu ko in ji wasu abokanmu in kai wani ɗan abu wanda yake da mawata sai a ce ma kai baka da fikihu to duk wanda ya ce ma haka nan baya da fikihu an gane da ke ko to irin wannan ana mi ana yahisa domin a lokacin manzo Allah sahabbai suna hutsari ba a taba ce musu ba duk dan tsason da ya same ka na hutsari sai ka bi duk inda yake ka wanke domin a cikin wannan akwai mi akwai mashakka an gane da kyau ko akwai alharaj wal haraj marfu'un anil umma wannan shine kenan insha Allah kenan wannan hadisin dalili ne akan cewa al yasiru mughtafar misali har yanzu a cikin sallah yana ɗaya daga cikin abin da yake bata sallah al haraka ko an gane da kyau ko to amma al harakatul yasira fa motsi yana bata sallah wanda baya da alaka da lamurran sallah to amma motsi dan kadan ho yana lalata sallah baya lalatawa don wata ran manzo Allah yana kusan koha aka kwankwasa yami ya jawo ya bude kun ga wannan motsi inda a ce da gangan yayi an gane da kyau ko kun motsin mai yawa ne zai lalata sallah ko ba zai lalata ba zai lalata to amma da yake wannan kadan ne sai aka ce to an yahi an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah kenan babu laihi a yi amfani da zinariya kaɗan don saboda a yi wani ɗan ado ga kofi ko kuma wasu kayayyaki da abin da ya kama da haka asali yana da kyau musan da cewa ita zinariya da azurfa ga maza haramun ne su yi amfani da ita a cikin komai an gane da kyan ko in ba a kaɗan ba kamar da za su yi zobe zobe ko shi na azurfa kamar yadda za ka yi mantur sai ka samu ɗan kai na nan niyan ko kuma dan abin nan da ake mai ake ce mishi ba shat ko to ko shi duka babu lihi a me yake da suna a sanya shi kenan dan kadan dai hakan ga domin manzo Allah yayi yayi zobe na na azurfa kuma sannan ga kofi an sami shi azurfa kadan a ciki sai nun dan kadan ba lihi amma su kuma mata ya halatta su yi ado da shi yanda suke so amma ko su cin abinci baya halatta a gare su sai dai ado da abin da ya kamata haka to sai mu zo a sabon babin mala ce babu izalatun najasati babi mai bayani akan kawar da najasa wa bayanuha da kuma bayanin ta ya najasar take ya ake kawar da najasa sannan menene ma wai najasa shine wannan abinda wannan babin zai bayani insha Allah in ban manta ba najasa idan muka zo sati na sama kafin mu shiga karatu zan zanu muku gaba ɗayan najasa ta duniya idan ka rike wannan ka'idodin zaka san duk abin da yake najasa domin najasa tana da yawa sosai wannan hadisan ba za su iya takaita mana su ba kenan insha Allah in ban manta ba sati na gaba za mu zano ka'idodin da in ka rike su to ka san meye najasa ka san abin da ba ba najasa ba mali yake cewa hadisi na farko a cikin wannan babin an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa anil khamri dangane da giya tuttakhadhu khallan da za a rike ta a matsayin vinegar an san vinegar ko jayyid aha qala la sai manzon Allah yace a a akhrajahu muslimun muslim ya hutar da shi wa tirmizi da tirmizi wa qala hasanun sahihun yace hadisi ne hadisi ne mai kyau kuma ingantacce kina an tambayi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dangane da giya ai giya haram ce ko babu mai shakka akan wannan to giya idan ta jima akwai yanda ake mata sai ta koma vinegar shi kuma vinegar tun suna magani da shi ne shi yasa wasu malamai din suna fassara hadisin maya suke cewa an tambayi manzo Allah dangane da giya da za a rikonta magani da za a yi magani da ita an gane da kyau ko to kenan abin da al-khal shine mai yake da suna vinegar da Hausa ma haka suke cewa ko jayyid kala-kala ne nau'i daban-daban ne alkhal wajen laraba su suka shahara da yin shi sosai kenan an tambayi manzo Allah dangane da giya domin giya kamar da na faɗa muku idan aka bar ta buɗe ko kuma akwai wani abu da suke iya sa mata idan suka sa mata sai ta hota daga daga sunan giya ta koma vinegar to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a baya halatta dan me yasa manzo Allah ya wannan dan alike kofa ta me ta shubuha ko ta fitina domin takan iya ka zo kana tsammanin giyar ta koma vinegar kana sha sai ka mi sai ka bige an gane da kyau ko ka fara uwarka ubanka to kun ga shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi ya ce abin wannan shi wannan yana ɗaya daga cikin dalilin 'yan malikiya na ka'ida su da suke cewa saddu zari'a an gane da kyau ko suke cewa kullu ma kana zari'atan ila harami fa muharramun duk abin da zai iya kai ga fadawa haramun haramun ne a wata ibara suke cewa wasailul harami haramun duk hanyar da za ta kai ga yin haram haram ce wa wasailul mandubi mandubatun duk abin da zai kai ga yin abin da ake so to shi ma abin ana son shi wa wasailul wajibi wajiba duk abin da yake ta hanyar shi za a yin abin da yake dole to shi ma dole ne an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su an gane da kyau ko hadisin ya ya huta da kyau ko akwai mai wani tantama akan shi jayyid aha mu je a gaba kenan malai yake cewa wa anhu radiyallahu yana da kyau mu tattauna mas'alar shin ita giya najasa ce ko ba najasa ba ce an gane da kyau ko idan aka ce najasa ce washin idan ta shahi kayanka in kai sallah da su sallah ta yi ko ba ta yi ba shine ma'anar najasa malamai sun samu sabani akan wannan matsalar najasa ce ko ba najasa ba ce abun mamaki kuma mafi yawancin malumai jumhur mazahibul arba'a kin nan gaba ɗayan sun ce akan cewa mecece najasa ce amma daga baya gaskiya magana wadda a yanzu ta shahara wadda kuma ita ce yake da suna hankali ya ɗauka kuma sannan dalilai suka suke nunawa shine giya ba na yasa bace yana daga cikin wanda yake da wannan ra'ayin al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala da al-Imam Ibn Usaymin da sauran malumai magabata duka suna da ra'ayin cewa giya ba na yasa bace an gane da kyau ko sai dai haramun ce shi yasa al-Imam Ibn Usaymin da yazo bayanin wannan a cikin Muwatta sharh Muwatta Imam Malik sai kawo ka'ida yake cewa wadda ka'idan na gaya muku a wancan satin yake cewa yake cewa kullu najisin fa huwa haramun wa laysa kullu haramin najisan kullu najisin fa huwa haramun wa laysa kullu haramin najisan yace duk abin da yake najasa to haramun ne kai amfani da shi amma ba duk abin da yake haramun bane najasa bil misali yattadhi al maqal ya halatta ka sha hutsari a hutsarin mutane ya halatta ka sha shi bari in bambance muku ko na ga wani buzu na kallo na dan ya saba shan na na raƙumi zai a hutsarin mutum ya halatta ka sha shi dan me yasa ku ce min najasa ko dan saboda najasa ne jayyid to wannan shine dan saboda najasa ne yake haramun ne taba taba ta halatta shan ta ya halatta shan taba bai halatta ba in kai sallah da taba cikin aljihu sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi amma in kai sallah da kumshin kashin yaro a cikin aljihu ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba an gaya da kyau to wannan shine babban misali kawai misalin poison shi ma to suka ce haka ita ma giya ba na yasa ba ce ashe da a ce za ka fito daga bar ka saku ka yi arwalla ka zo kai sallah wallahi Allah zai karbi sallanka mai yiwuwa ka yi addu'a Allah ya gafarta maka a cikin sallar kuma tare da cewa jikinka mi dan kofin giya ya bata maka riga an gane da ko to wannan shine kenan insha Allah wannan shine kenan magana mafi inganci giya ba najasa bace wasu za su iya cewa kai mi amma muhimmanci tattauna wannan mas'alar akai abba ka san muhimmancin ta ba don Allah bai jarabce ka da shan giya ba akwai wanda Allah zai jarabta da wannan bayan wannan kuma akwai yan hizba ko a Nigeria su kullum suna kokarin fashe kwalaben giya ko to kun ga sun kare fashe kwalaben giya ga lokacin sallah in sun kefe sun koma su hudda wannan kayan dan an ci giya na yasa ce an tsananta musu ko ba tsananta musu ba an tsananta musu kenan wannan shine kenan insha Allah dai eh eh ba na yasa bace amma haramun ce yawwa yawwa sosai an gane da ke ko wannan shine kenan ai an ce ba najasa bace ba shi yake nuna wai tana da kyawu ba haramun ce amma sai dai me amma sai dai ba najasa bace ma'ana ba za ta hana maka yin ibada ba amma dai dokata da kake mi kana da laifi an gane da kyau wannan shine kenan insha Allah jayyid domin yana dage daga cikin misalin da dalilin su akan wannan suka ce lokacin da aka haramta giya sahabbai suke cewa sai da ya kai garin madina ya jiƙe kamar an yi ruwa sannan ba abin da kake ji in ba warin mi ba in ba warin giya ba to manzo Allah kun babu inda yake musu ku hito ku wanke garin madina dan ya cika da najasa domin da a ce fitsari ne aka zuba a wani wuri haka ya za a mishi sai an zuba mi sai an zuba ruwa ko to amma babu inda manzo Allah ya ce musu ku zo ku zuba ma wannan wurin ruwa da najasa ce kenan da ba za su zuba ta a ƙasa ba har tana yawo da rame za a yi abi a zuba ta da an san najasa ne kamar yadda in aka kwaso aka yi vidanji na kashi cikin ramu ake taya can ƙarshen ya mai a zubda an gane da kyau ko wannan yana ɗaya daga cikin dalilin su akan cewa mai giya ba ni bace ba najasa bace amma haramun ce hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu qala yake cewa lamma kana yawmu khaybar lokacin da ya kasance ranar yakin khaybar amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yayi umurni ya umurci abatalaha ya umarci aba talaha fanada sai ya kira ya ce inna allaha wa rasulahu lalle Allah da manzonsa yanhayanikum suna haninku alluhumil humuril ahliya dangane da cin naman jakkin gida innaha rijsun domin ita najasa ne muttafaqun alaihi wannan ina ji wanda suka saurari karatunmu na umdatul ahkam mun tattake bayani sosai akan dan me yasa aka haramta cin naman jakin gida ko mun yi bayani sosai akan wannan har muka kawo labarin shedan da jaki ko an gane da kyau ko ko kun manta ko sai an ƙara tuna muku labarin da yake akwai akwai bakin huskoki jayyid malamai suke cewa dalilin da yasa aka hana cin naman jaki dan saboda na farko mafi yawancin abincin jaki menene najasa ko najasa dan babu ruwan shi ya iya isko busasshen kashi ya tace mafi yawanci abincin shi najasa ne na biyu kuma suka ce don saboda shedan mai yake da suna gora ne na don saboda aljani gora ne na shedan mutunan shedan ne a cikin dabbobi babu wanda shedan ke ji da shi kaman wa kaman shaki don saboda ta dalilin shi ya tsere ta daga daga ruwan dufana wanda yake kisa ce isra'iliya mun san kuma isra'iliya ta ba a karyata ba a gaskatawa kamar yadda ya zo lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Nuh ya yi jirgin ruwa ya umarce sa da ya ɗauki kowace halitta nau'in mace da namiji ya sa na dabbobi a cikin jirganyar ruwar to bayan duka dabbobi sun shiga an fara ruwa sai jaki ya zo shiga jaki ya sa ƙawahunsa na gaba sai shaidan ya rike masa bindi sai ya kasa shiga ya ce masa shigo shigo kuma gashi ana so a daga don in ba a daga ba jirgin shi ma yana iya ruwan suna iya samuwarsa ya ki dagawa sai jaki ya hoshe da kuka sai annabi no ya ga tausansa sai ce udkhul walau kana ma'aka shaitan shigo ko da a ce shaitan na tare da kai domin ya gane kaman mi kaman mai yiwa akwai shaitan tare da shi ne sai ya shigo yana shigowa sai ya shigo tare da shaitan shaitan na sabka sai annabi nuhu ya ce masa waye baka izinin ka shigo yace kai ka bani izinin in shigo yace da aka yi mi da aka yi yaya yace ai ka ce shigo ko ta shedan na tare da shi ni kuma tare da shi nake kenan ka min ni ba izinin in shigo haka aka yi shedan shi ma tsirata shi yasa jaki duka isra'iliyat ne nake baku ba mu cewa gaskiya ne ba mu cewa ƙarya ne shi yasa manzo Allah yace idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi min ash-shaytanir rajim fa innahu ra'a shaytanun idan kuka ji kukan jaki ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin ya ga shaidani an gane da kyau ko to wani na daga cikin dalilin kenan naman sa aka haramta shi dan saboda akwai najasa kuma sannan akwai shaidani a cikin al'amuran sa hadisi na gaba wa an mai yake da suna wa an amru bin kharija daga amru bin kharija radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya muna hudu ba biminan amina wa huwa ala rahilatihi yana akan dabbarsa yana akan dabbarsa ita ce taguwarsa wa lu'abuha yasilu ala katifi kuma miyonta yana zuba akan kahwadata akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu ahmad da tirmidhi suka huddo shi kuma sun inganta wannan hadisin kenan wannan hadisin amur ne yake cewa manzo Allah ya musu hudu ba amina wajen aiki haji sai ya kasance yana kusan taguwar manzon Allah wasu malamai suna fasara da cewa shine ma ke rike da abin gakinta linzaminta kenan manzo Allah na magana wannan miyon na taguwar yana zuba a bisa kan kafadarsa me yake nunawa yana nuna cewa ashe wannan miyon nata ba mi bane ba najasa bane domin da najasa ne domin amina da arwalla ake tsayuwa ake zama to kenan da ya ce da manzo Allah ya ce masa je kai arwalla ko kuma da ya sake arwalla wannan hadisi shine dalilin ka'ida da muka kawo a wancan satin malaman usul suke cewa me yake da suna suke cewa suke cewa ma halla akluhu fa bauluhu wa rauthuhu wa su'ruhu tahirun ma halla akluhu fa bauluhu wa rauthuhu wa su'ruhu tahirun ma'anansa shine duk abin da yake halal ne a cisa to hutsarinsa da kashinsa da miyonsa ma'ana idan ya sha ruwa ya raga miyonsa menene sadakakakke ne an gane da kyau ko wannan shine ma'anar wannan ka'idar duk abin da ya halatta a ci to fitsarinsa da kashinsa da miyonsa ba najasa bane domin kenan da za su samu kayan ka babu lahi ka je kai sallah sai dai za a ce ka kawar da shi min babin nazafa an gane da kyau kuma ana dan saboda dan saboda tsafta kawai mashina ce ta samu kayan ka ka goge an gane da kyau ko wannan shine kenan ka'idar amma kuma kishiyar shine sai suka ce ma haruma akluhu fa bauluhu wa rauthuhu najisun duk abin da yake haramun ne cinsa to hutsarinsa da kashinsa najasa ne hadisi na gaba wa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yaghsilul maniya yana wanke maniyi thumma yakhruju ila salati sannan ya huta zuwa sallah fi dhalika thawbi a cikin waɗannan kayan da ya wanke wa ana anzuru ila atharil ghasli ni kuma ina kallo zuwa ga alama ta wanki an gane da kyau ko jayi mu kare hadisan sai mu yi bayani wali e muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin a riwaya ta imam muslim laqad kuntu afrukuhu hakika na kasance ina karka ina me yake da suna karce sa shine afruku na kasance ina karce sa min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga kayan manzon Allah farkan karcewa fa yusalli fihi sai ya salla a cikin sa ma'ana na kasance ina karce sa imma da wani abu ko kuma in sa hannuna in dai karce sai manzon Allah ya salla a cikin kayan وفي لفظ له أو اللفظ ناسا لقد كنت أحكه حقيقة كما ناكسن إنا كركري سيابسا ينا أبوشي بظفر بظفري دهورتنا من ثوبه دغا كاينسا أنغاني كو إنا كسن إنا كركري سا دا أكيهواتا daga kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya jawo takaddama mai girma an gane da ke ko me takaddamar shimmani najasa ne ko ba najasa ba ne wasu suka ce najasa ne wasu suka ce ba mi ba ne ba najasa ba ne kuma kowanne dalilin shawon ga hadishin an gane da ke ko dole kuma sai an samu mai gaskiya ko ba a cewa kuma kowa na da gaskiya jayi a kamar yadda yake malumai a nan sun rabu guda biyu a malumai na malikiya da kuma hanafiya sun tafi akan cewa me yake da suna maniyi najasa ne dalilin su shine gashi Aisha take cewa manzon Allah yana wanke shi kahimmi kamin ya huta sallah har ma tana ganin alama ta danyin ruwan an gane da kyau ko jayyid su kuma malumai na me yake da suna Hanbaliya Imam Ahmad bin Hanbal da kuma a riwayar sa mafi inganci domin akwai riwaya take bin wayanci amma riwaya mafi inganci tasa yana cewa nan mani ba najasa bane da kuma al-Imam Shafi'i da sauran malumai na wannan zamanin irin su al-Imam Ibn Uthaymeen da irin su al-Imam Al-Albani dukkan su ra'ayin su mani ba mi bane ba najasa bane an gane da ko su kuma dalilin su suka ce da a ce najasa ne da karkarewa kawai ba ta isa sai an yi mi sai an wanke an gane da ko to to kun ce karkarewa to me yasa can aka wanke suka ce a'a wannan manzo Allah ya yi sa min babin nazafa babi na tsafta kawai majina ce ta zubar kayanka dan kada me yake da suna kada a ga kaman kai kazamta sai ka mi sai ka dan karkare sai ka je kai sallar ka an gane da kyau ko kuma suka ce musamman al-Imam Shafi'i sun yi munazara da shi da wani wani daga cikin masu ra'ayin daga cikin ɗaliba al-Imam Abu Hanifa daga cikin masu ganin cewa mani najasa ne aka fara aka fara kaci ana ta yi ana ta yi kowa na kawo dalili kowa na da ƙarshe sai ce masa kai yanzu a ƙarshe dai me ra'ayinka akan mani sai ce mani najasa ne sai ce me asalinka da me aka yi ka ce asalina eh mani ne asalina sai ce kenan kai najasa ne dana sai ya shiru an gane da kyau ko in ka ce mani najasa ne kenan asalinka menene asalinka najasa ne kuma Allah ya ce wala qad karramna bani adam mun karrama dan adam to ta kaka wanda muka karrama zamu yi sai da me zamu yi sai da najasa an gane da ke ko da sai na baya suka kece da kabbara aka tashi aka watse an gane da ke ko wannan shine wataran kun sa akwai wanda wataran dalili in ya kare dole sai an koma ga me sai an koma ga hankali wannan shine kenan akwai wanda ma sai an koma ga uwa ka uba ka sannan sannan za su gane ba wannan shine kenan Allah ya kare jayyid kenan magana mafi inganci shine mani ba na gisa bane don saboda girmamawa ga dan adam wanda Allah ya ce ya karrama sa kenan ba ta dacewa kuma a ce abinda Allah ya karrama a ce na gisa ita ce mi ita ce me yake da suna me yake da suna ita ce asalin sa ko da yake duka dai masala ce ijtihadiyya insha Allah idan ka ce mani na gisa ne da Allah ka rike haka nan mi me yake da suna mi zai ce maka ma'ana dadin mi zaka ji na an ce ma mutum daga najasa yake babu wani daɗi da za ka shi hadisi na gaba ma da yake cewa wa an abis samhi an karɓo daga abis samh amma sai dai nan yana da kyau mu gane da cewa da an ce mani ba najasa ba ne ba shi ke nuna ba in kai saduwa mani ya hoto ba za ka wanka ba dole ba ne a abin da ake nihi kamar shi ainihin domin najasa kala biyu ne akwai annajasatul ainiya sannan akwai annajasatul hukumiyya najasa ta ainihi ita ce wadda ana ganin ta gata nan za a hudda ta annajasatul hukumiyya shi kuma a hukumce ne yake ita kuma wannan ita ke jawo a yi a yi wanka lokacin da mutum ya yi saduwa da iyalinsa za a ce mishi shi yana da mi yana da najasa ko da ko a ce ga jikinsa babu maniyi ko za a ce yana da najasa za a ce yana da janaba don me yasa don saboda bai yi wanka ba amma da ya wanka da mi da shi kenan ta kau amma najasar kana ganin ta ga jikinsa ba ka gani kenan abu ne na hukumci ita ake cewa annajasatul hukumiyya ita ba a ganin ta mutum ne ya san da yana cikin abunsa amma da a ce miki da suna mani yana ga jikin mutum ga kayan shi zaka iya ka gani ko in dai wurin ya bayyana amma to da a ce bai yi wanka bai hutu bai yi wankan shi na ba bai hutu da Allah kana ganewa ba za ka gane ba ko inda ba kai dan kwankwanto ba ne an gane da kyau wannan shine kenan yana da ce na jasatul hukmiya wadda ba a gane ta a cikin kai ne abin nata abin yake a hadisi na gaba wa an abi samh radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yughsalu min bawlil jariya ana wankewa daga hutsarin jaririya yarinya mace wa yurashu min bawlil ghulam kuma ana yayyafawa daga hutsarin yaro akhrajahu abu dawuda abu dawuda ya hutar da shi wan nasa'i da imamun nasa'i wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hutsarin mace yarinya ita za a wankewa kamar hutsarin manya amma hutsarin yaro namiji wanda bai kai ga cin abinci ba shi ma fa sai wanda bai kai ga cin abinci ba ba a mi shi ba dole ba sai an wanke za a mi za a yayyafa malamai suke cewa hikima guda uku ta sa haka aka bambanta hutsarin jaririya da hutsarin jariri hikima ta farko suka ce dan saboda hutsarin mace ya hi kaihi ya hi gahi iya da hutsarin yaro na biyu kuma suka ce dan saboda shi yaro namiji an hi yawan ɗaukar sa hiye da mi hiye da mace an gane da ke ko misali in kana da meke da suna yara kanana guda biyu misali hita ya kama ka kana so kashe da wani dan yaro da Allah mace zaka doka ko namiji zaka doka namiji da an yi yawan dokan namiji don shi abun huta ne ita kuma mace a abin ajiwa ce gida haka ake so shi yasa kenan aka sauka akan shi na uku suka ce dan saboda shi hutsarin yarinya wuri guda yake zuba an gane da ke ko amma shi kuma hutsarin yaro tsargi yake yana iya ta ko ina yau watsu to shi sai aka ce a yayyafa an gane ko kenan yayyafa ba wuri guda za a yi ba dama an ce yayyafa kenan za a yayyafa ma kayan ruwa ba sai an jike su ba gaba ɗaya to shi kuma na macen da yake dama wuri guda yake zubewa to shine sai a wanke wurin a matse shine ma'anan wannan kenan insha Allah wa an asma binti abi bakrin radiyallahu anhuma daga asma yar abubakar yadda Allah ta kara tabbata a gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce fi damil haidi dangane da jinin haila yusibu thawba da zai samu kaya yace tahuttuhu zata me yake da suna kwashe sa ko zata me yake da suna karkare sa zata kwashe sa thumma taqrusuhu bil ma'i sannan sai ta bisa da ruwa ma'ana ta wanke sa da ruwa thumma tandahuhu sannan sai ta kakkabe sa ma'ana danyin ruwan ya huta thumma tusalli fihi sannan sai ta yi sallah a cikin sa kenan ba sai ta tsaya jiran zanan ya bushe ba an gane da kyau ko jayyid aha mu je hadisi na gaba sai mu kara bayani wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qalat khawlatu khawla ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa in lam yadhhab damu idan ya kasance da na kwashe ruwa da na kwashe jini bai tahi ba fa ma'ana na karkare ko na kwashe jinin bai tahi ba yayi saura qala sai ce yakfikil ma ruwa idan kika sa sun ishe ki wala ya durriki athruhu a sauransa ko kuma alamarsa ba za ta cutar da ke ba akhrajahu tirmidhi wa sanaduhu da'ifun sai dai sanadin wannan hadisin da'ifi ne amma yana da shahid mursal da karshe dai Imam Albani ya inganta shi ya inganta wannan hadisin wannan hadisan gaba ɗayansu suna bayani ne akan cewa jinin haila menene najasa ne to ba ma jinin haila ba akwai malaman da malamai sun samu sabani dangane da jini sauran jini wanda ba na shi jinin haila da jinin biki ittifaqan gaba ɗayan sun tayi akan cewa menene najasa ne to sauran jini jini na dan adam da jini na ciwo da abin da ya kamata haka shi najasa ne ko ba najasa bane shi ma anan malamai sun yi me sun yi kai kawo shi ma mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa me akan cewa jini najasa ne an gane da kyau ko jini wanka da za ka jimu jini ya hoto maka to jinin nan baka yin sallah da shi sai kame sai ka wanke to amma dai shi ma magana mafi inganci wadda ita ce almu'asirun suka tai akan ta su al-imam al-albani da al-imam sanani da sauran malumai suka tai akan ta shine jini ba najasa bane da kuma dalilai kamar haka yana daga cikin dalilin da suke badawa suke cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo daga ghazwatu dhatur riqa yaƙi ne wanda sahabai suka sha wahala sosai ina jin na ɗan taɓa baku labarinsa to an dawo dare ya yi an sabka a masabki sai maza Allah sallahu alaihi wasallam ya ce wa zai muna gadi sai sahabai biyu suka ɗaga hannu da ammar da ubat sai suka ɗaga hannu ya manzo Allah mu za mu yi gadi sai su manzo Allah suka shiga kwana sauran mutane duka suka yi kwana su biyu sai me yake da suna suka yi yarjejeniya kai amma za ka kwanta zuwa gaba sai in tada ka ci gaba kenan ka kwanta ka huta in kwana in na ji kwana sai in tada kai ma ka tashi sai amma ya kwanta sai shi kuma mikir suna abbad ya mikir suna abbad ya tashi da abbad ya tashi yana tsaro sai ce kai da zama haka da zan yi banza bari in yi sallah sai ya aza tafin sai yana sallah yana qiyamul layl yana a cikin qiyamul layl sai wani mushriki daga can ya ja mashi ya ja kibiya ya halbe sa yana a cikin sallah da ya masa halbi guda ya same sa sai ya cire mashin ya jihwa da shi ci gaba da sallah ya ƙara ja ya halbe sa na biyu ya ƙara cirewa ya yadda ya ƙara ja na uku ya halbe sa da ya halbe masa halbi na uku a wannan lokacin sai ya yi ruku'u ya yi sujada yana sallamewa sai ya daddaba wanga ya daddaba amma jini har ya mai suna ya yi ƙarhinsa da amar ya tashi amar na zabura ya rike takobi sai wancan shi kahurin ya gudu ya ga jini na gudana ga abbad sai yake ce masa me yasa baka tara ne ba tun jiho tun halbi na harko da ya maka sai ke cewa wallahi ina karatun wata sura ce wadda ba na so a ce na katse ta in ba na kai karshen ta ba kowa ya kamata a ce ya yi kabara haka suke jin daɗin karatun alkur'ani kuma duk mutumin kirki haka yake jin daɗin karatun alkur'ani an gane da ke ko to malamai suka ce da a ce jini najasa ne da lokacin da aka yi masa halbi na harko da ya cire kibiya jini zai ci gaba da zuba ko ba zai ci gaba da zuba ba tabbas zai ci gaba da zuba ya ci gaba kuma da sallarsa har sai da ya kare sallarsa kuma manzon Allah bai ce ba abin da ya bai daidai ba kuma sallarsa ta lalace malamai suka ce daga nan kenan jini ba najasa bane wallahi ni babban abin da ya birge ni a cikin wannan kissar ta yanda yace na ina karatun surar dade ba ni so a ce na me na katse ta wallahi duk mutumin kirki haka yake jin daɗin karatun alkur'ani an gane da ke ko sai dai wata in dai kana jin yunwa hakan ga an gane da ke ko ita wannan kun batar magani jayi misali a lokacin magabata kamar yadda alimamul kurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin mai yake da suna salsabila karkashin cikin suratul insan daga cikin magabata wani yana karatu wannan surar ya kawo wannan wurin wa yusqawna fiha wa yusqawna menene yawa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha kafura ko ko zanjabila jayyid wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila yana cin karatun wannan ayar sai daga can ba aka gani na ta yana ta motsa baki kaman mai kaman mai shan ruwa lokacin da ya kare karatu ya sallame sallah sai aka ce malam lahiya mun ga kana sallah kana ta motsa baki sai ce wallahi lokacin da zo ina karanta wannan ayar sai na shi ruwan gaso nan kamar ana zubo mini a cikin baki an gane da ke ko wannan abu bi ke sa wannan ya zaman to kana karatun kana mi kana tunanin ma'anar ayoyin wannan shi ne jawo maka da wannan a ƙarshe min babil amana sati wanda ya wuce mun fassara wani hadisi na a me yake da suna alkabid ko jayi ni na fassara da cewa zuciya wasu daga cikin uwa suka faɗa ko suka ce mi anta jayi a ƙarshe ni haka na taso tun tasowa ta haka malami na na farko ya fassara min da ita anta kuma da kuka ga zuciya da kuka gaya mini na yi tunanin wannan bayan na je na ƙara bincike abin da na samu shine mafi yawanci laraba idan suka ce alkabid ana nuhin anta an gaya ba anta ba zuciya domin zuciya tana da suna da yawa yana daga cikin alkalb yana ɗaya daga cikin alfu'ad yana ɗaya daga cikin alkabid mafi yawanci idan suna so su bambanta anta suna cewa alkabida sai su sa ta'ul marbuta a ƙarshe amma kuma da ƙarshe idan aka ce anta ko a hausance aka ce zuciya ko a hausance a wata ran anta tana shiga a ciki an gane da kyau ko idan ka ɗauki misali wani zai iya cewa kai wannan ɗan tsakar anta ne da Allah anta yake nufi komi dan tsakar anta ne ko ba ku cewa haka nan ana cewa haka nan me ake nihi anta ake nihi ko zuciya zuciya ake nihi da faransai suna cewa lafuwa idan suka ce lafuwa suna nihin zuciya kuma har yanzu me har yanzu me anta ita ma ana ce mata fuwa ko ita ma suna ce mata fuwa to haka su ma larabawa zuciya suna bata sunan anta haka kuma anta suna bata sunan me suna bata sunan me yake da suna zuciya amma dai abin da ya hidacewa idan aka zo fassara shi shine a ce anta shi ya hidacewa an gane da kyau ko insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah